أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha uku ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 18 din watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 51 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'uha hukumce-hukumce da suke da alaƙa da mutumin da ya mutu sannan kuma da irin bidu'o'in da aka kawo aka kimsa a cikin wannan ɓangare wanda irin waɗannan bidu'o'i babu abin da ya kawo su in ba nisantan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mutane ne za su bauta wa allah sai kowa ya ce da abin da shi yake gani ko kuma abin da ya saba ko abin da ya tashi ya ga ana yi babu ruwan shi da abin ya zamanto ya yi daidai da littafin Allah ko kuma bai daidai ba shi ne kawai tun da ya tashi ya ga ana haka nan to shi kenan to wannan kuma kaga ai ba hujja bane a wajen Allah gaba ta ƙarshe da muka tsaya akan ta gaba ta 120 daidai maliki bayani akan cewa ya halatta mutum ya daga tafin hannayen shi guda biyu a lokacin da ya zo yin addu'a sai gaba kuma ta 121 maliki walakin nahu la yastaqbilu al-qubur hina ad-du'a laha aw ad-du'a ilaha a lokacin da zaka yi addu'a ga mutanen da suka mutu kaje makuntai zaka yi addu'a malai yana mana magana akan rishin halaccin fuskantar kaburrika a lokacin da za ka yi adda a gare su bal inda ma cewa za ka fuskanci alƙibla ne to muna cikin wannan bayani daidai gabar da malai yake cewa bayan ya kawo maganar da take cikin littafin faidul qadir na al'imamul munawi maliki ta ƙultu albani ya ce na ce fa'iza kanar du'a idan zamanto ita addu'a min a'azamin ibadati tana daga cikin mafi girman bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala dalilan sun gabata ya ce tofa kaifa ya tawajjahu bihi ila gairil jihatin lati amara bistiqbaliha an umira bistiqbaliha fi salat to me yasa idan za a yi addu'a kuma sai a zo a fuskanci wani wajen da ba nan ake kallo ba idan za a yi sallah ya ce wali zalika kana min al-muqarrari inda ulama il-muhaqqiqina da aka iya daga cikin abu tabbatacce a wajen malamai masu kalaile ce mas'ala da bibiyan ta sala sala me yake wajen su annahu la yustaqbalu bid-du'a'i illa ma yustaqbalu bis-salah a lokacin yin addu'a ba a fuskantar wani ɓangare in ba ɓangaren ba da ake kalla a yi sallah da aka iya daga cikin bayanan da malamai suka yi mustahabbi ne an so in za ka yi addu'a ya zama to gabas kake kallo kenan shi ne da ka'aba take ko alƙibla to malaki cewa wannan abu ne sananne a wajen malamai wanda suke tabbatattun malamai masu bin abubuwa a cikin tsanaki bayan mala albani ya faɗi wannan magana sai ce ƙara shekul islam shekul islam ibn taimiyya yana cewa allah ya rahama a gare shi yana faɗa fiqti da'i siratil mustaqim mukhalafati ashabil jahim mukhalafata ashabil jahim a cikin wani littafin shi shahararre wanda yake da suna iqtida'us siratil mustaqim koyi da tafarki wanda yake daidaitacce mukhalafata ashabil jahim sabawa ma'abuta shiga gidan wuta a cikin wani littafin nashi a safaha ta 175 ibnu taymiya yake cewa yace wa hada aslun mustamirrun ya ce magana ta in za a yi adda a kalli gabas wani asali ne mai wanzuwa mai ci gaba cewa annahu la yustahabbu lida'iya baya halatta ga mutumin da zai yi adda'a an yastaqbila ya huskanci illa ma yustahabbu an yusalliya ilai sai dai inda ake so ya kalla a lokacin da zai sallah to a lokacin addu'a ma haka ya kamata ya ce illa ya ce alatara annan rajula lamma nuhiya anis salati ila jihatil mashriqi ya ce baka gaba mutum lokacin da aka hane shi akan yayi sallah ga mahudar rana wa gairiha da makamanciyanta ya ce fa'innahu yunha an yataharra yunha an yataharra istiqbalaha waqtar du'a duk inda aka ce maka kakka kalla kai sallah to kuma an hane ka kakka kalli wannan wajen a lokacin da zaka yi addu'a karka kalli wannan waje a lokacin da za ka yi addu'a kina a halin addu'a inda ake kallo a yi sallah nan ya kamata a kalla kuma in za a addu'a ma nan ya kamata a kalla male ci gaba da cewa wa minan nasi man ya taharra waqta du'a'ihi istiqbal al-jihata allati yakunu fiha ar-rajulu salih daga cikin mutane akwai mutumin da ya taharra yana kirdadan waqta du'a'ihi a lokacin da zai addu'a ina ke kallo istiqbalal jihata fuskantar bangaren da allati yakunu fiha ar-rajulu salih wanda wannan mutumin managarci anan yake sai ya fuskance shi gadangadan ko zai wannan addu'a ko wannan abu ne sananne maliki ta sawa'un kanat fil mashriq aw ghayrihi ya zamanto wannan kabarin nan misali ka ce ko a gusum yake ko a arewa yake misali mu anan kaga nan ne ba inda ba alƙibla ba tunda su a bangaren su ba mahudar rana ba nan bane alƙiblar su ya danganta da position inda kuke daga garin makka kenan ya zama to kamar mu da muke yamma kaga kenan ina zamu kalla mahudar rana wanda suke misali gusumcin garin makka kaga sun za su kallo ina su kalla alƙiblar su arewa ce to shine bayanin da malike ta yace sawa'ul kanat fil mashriq aw ghayrihi ko ya zamanto a kenan mahudar rana ce tunda su ba alƙibla ba ce a gare su ko kuma ya zamanto wani waje ne dai wanda ba alƙibla ba to nan mutum zai huskanta gadangadan a lokacin da zai addu'a a lokacin da ya zo makwantai mali to yana bayani akan waɗannan abubuwa ba sa halatta alƙibla ya kamata a kalla ba inda wanda yake kwance a cikin kabarin ya yake ba mali ce wa hadha dalalun bayyinun wa sharrun wadihun ya ce ai wannan bata ne a bayyane sharri ne a ɓoro-ɓoro shi ne wada kina a ƙarara ya ce kama an na ba'adon nasi yamtali'u ministi da barin jihatin lati ya kunu fi haɓa'adun salihin kamar da wasu daga cikin mutane kuma yana ga tun daga kabarin na misali yana kallon gusu afon yana kallon yamma misali kina an zai huskance shi a ina zai kalla yamma zai kalla ko an ya kalli yamma ya yake da gabas ya bata baya to ya yi gwamma cewa ya ba gabas baya ya kalli kabarin inda ya kabarin bai dace da alƙibla malice daga cikin mutane akwai suke da wannan ɗabi'a kama annaba abin nasi yamtani'u zai hannu ministiri barin jihati akan ya bai wa ɓangaren da ya bata baya kenan aljihati lati fiha ba'du salihin misali ce ga kabar a yamma to yana ga cewa ba zai iya kallon gabas ba yayi addu'a ya ba kabarin nan ba yana ga wannan baya yiwa malice wa huwa yastadbiru aljihata allati fiha baitullah amma a daidai lokacin da fa ya iya ba kabarin baya go to amma kuma ya baiwa bangare a cikin duniya wanda nan hotel da nan ne dakin Allah kuma yake yace wa qabru rasulillahi da kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama قال كل هذه الأشياء من البدع من البدع التي تضارع دين النصارى yace waɗannan abubuwa na fuskantar kabari da baiwa alƙibla baya a lokacin addu'a saboda kabarin bai dace da gabas ɗin ba ya ce waɗannan abubuwa gaba ɗaya wasu daga cikin bid'o'i allati tudari'u dinan nasara wanda yake kamanceceniya tudari'u ya'ani tushabihu wanda yake kamanceceniya da addinin nasara to ko ai zaka da muke sauraron maganar nan kowa ji zai je to abin kin haka nan ne lalla kai kana ga dole aka zo sai an kabarin gadangadan shi za a fuskanta in yana yamma ka ba alqibla ba a gabas za ka kalla ka daga hannu kai addu'a aka Allah Allah ya gafarta mushi kuma ba dole bane sai ka zo inda kabarin shi yake in a ina kake a duniya ka mushi addu'a Allah zai amsa to malam bai gama da wannan mas'alar ba yace wa zakara wa zakara qabla zalika bi sudurin sannan kuma shi ibnu taymiya ya ambata kafin haka ma bi sudurin da wasu ɗan lin mana sudur sadr wasu ɗan layika kenan da a cikin a cikin littafin nashi wasu bayanai ne a cikin wannan littafi shine kitabu iqtida'u siratal mustaqim ya ambata anil imam ahmad daga imam ahmad ibnu hanbal wa ashabi malik da almajiran imam maliku annal mashru'a shari'a abinda ta sani istiqbalul qiblati bid du'a'i hatta inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a fuskanci alqibla a lokacin da za a yi addu'a ga mamaci suka ce hatta a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da salami alaihi bayan inda yake in kai assalamu alayka ya rasulullah yanzu kuma in za ka yi addu'a sai ka bar inda kabarin yake sai ka fuskanci alqibla an yi so a lokacin kuma sai kai addu'a wanda ita ce magana ta imamu ahmad ibn hanbal ita ce magana ta imamu malik imamu darin hijira to kaga mu kuma ai malikiya ne ku eh to yanzu wannan magana da malai an bata kuma yanzu akan ta ne zai ja bayanan malamai akan cewa daga cikin malamai akwai wanda suka ce kai hatta da sallamar ma da za ka mawa zalla ba za ka kalli kabarin ba sai dai kalli alƙibla ko waɗannan maganganun duka su yi wani tarbiyya masu zobar tana ce maƙiya manzalla ne kamar da ake haɗu yan bida suke haɗu ga bayanin nan kama haka malai ke cewa wa huwa mazhabu shafi'i shafi'iyya aidan yace kai ba ma imam ahmad bin malik imam shafi'i ma aka haka yayi fa qala an-nawawi imam an-nawawi ya ambata haka fil majmu' a cikin littafin al-majmu' a volume na biyar juz'i na biyar a safaha ta 311 me yake cewa yace wa qala al-imam abu al-hasan muhammad ibn ibn marzuq az-za'farani ya ce abul hassan baban alhassan shi ne muhammad ibn marzuk al-za'farani yake cewa wa kana min al-fuqaha al-muhaqqiqina kuma wannan malamin da aka ambata abu abu abul hassan iya daga cikin malaman fiqhu waɗanda suke al-muhaqqiqin wanda suke bin mas'ala su kalele ce ta su yi tasbita ɗaya bayan ɗaya yadda kasan aba mace tsinin shinkafa mai mai mai wannan mai mai tsakuwa yanzu za ta ɗora ta saman haihuwai ta riƙa raba ta ɗaya bayan ɗaya haka sai ta kai ta ƙarshe to haka suke bin matsala idan ka ce matsala kaza ta zo to ina hadisan da suka zo a ɓanna ɓangaren gaba ɗaya sai a taro su gaba ɗaya sai a zo a zuba su yanzu aka zuba su wannan hadisan sai a riƙa karantar su ɗaya bayan ɗaya wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba wanda suka inganta a musu bagar su guda wanda musu inganta ba a musu bagar su guda so na an ƙari da su yanzu akwai muku wanda suka inganta su ba idan akwai wasu magana suke cin karo da juna allah a duba bangaren ingancin a duba wanne ne aiki wanne ne magana wanne aka fara yi wanne ne na ƙarshe irin hanyoyin da ake bi a yi tarjihi to wanda su ne malamai masu masu tahqiqi mana ba kawai ba haka rana kai tsaka sai ce kaza ana yi ko kuma ba a yi a sai ya haƙƙaƙe abin ya bi abin kale ya kalele ce shi shi wannan abul hasan ya faɗa a cikin littafin shi aljana'iz ya ce wala ya stalimu an wala ya stalamu alkabra an wala ya stalimu alkabra biyadihi kar da mutumin da ya tahi kabarin manzalla sallallahu alaihi sallama ya sumbaci ko kuma ya taba wannan kabarin da hannun shi ya ce wala ya kabbiluhu kuma ba zai sumbace shi ba ba zai taba ba ba zai sumbata ba ƙala yake cewa wa ala hadha madati sunna sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka ta gudana akan haka ta gudana yanzu samu wani ɗan bida ka wajen wuce wannan magana kai tsaye zai ce ina ai dama baka san manzo Allah shi ko ina aka ce ayi wannan abin da yake da'awa kaga mutane suna runguman kabari suna ba ma magana ko kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kabarin wani mutumin da mashkukun fi imanihi eh mana yo imani ai ba san ba imani shi Allah kaɗai san gaskiya al'amari mu dai wanda kai tsammani eh shi ma wani akwai wanda tsammani ba ba kyauta mushi yo kai maganganu na wahdatul wujud cewa komai aka gani Allah ne a cikin littafanka a cikin wane ne kaga imani kama mashkukun fihi abinda ka hodin a cikin littafinka in ka yarda da shi ai kaga babu hirar musulunci a tare da kai to sai ga mutane suna shafa kabarin da suna shafa a jikinsu a rika turo tsimman da yake jikin kai akwai wani malami da ya mutu a kai shi makwanta aka cinye makare ko kuma a rika kwashe ƙasar kabarin na tudin kabarin sai a rika cewa maganin mine ne ka samo ƙasa shekararra ta saman wani kabarin wani waliyi ko wani shehi ko wani wani za a haɗa wani laƙani to kaga shi kuma duk abin da zai kai mutane zuwa ga bautan wani allah wannan hanyar ko da addini bai magana akan ta toshe ta ake wannan iya ɗaya daga cikin usul na usul na malikiya abubuwan suke malikiya suke kan hujja da shi saddu zari'a saddu zari'a shine duk hanyar da aka za ka tike da mutane zuwa ga bautan wani Allah sai a dakushe ta tan asalinta kuma ina yankin yankin Afirka ina yamma duk malikiya muke wallahi duk wanda zai malikiya ma tan tagarin ahlus sunna ne to dai kawai dai matsalar menene shine yu'minuna bi ba'd al-malikiyyati wa yakfuruna bi ba'dha wani bangare na malikiya aka ce ah mu malikawa ne mun yarda aka wani wani aka kai wannan banda shi ko kuma a ɗauki fikihu imamu malik sannan kuma a bar aƙida shi kaga duk magana da ake ana cewa imamu malik ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza imamu ahmad ibn hanbal ya ce kaza imamu shafi'i ya ce kaza wannan fa duk a furu'a ne fa a fikihu ne maganar aƙida aƙida su ɗaya ba abin da ya bambanta su da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal aƙidan su ɗaya to annan abin da malai yake ambatawa cewa ya ce wannan bayanin da yake alahaza madati sunna sunna akan haka ta gudanu kala yake cewa wastilabul kuburi wa taqbiluha shafa kabari da sumbatansu da za su ga suna yanka a gindin kabarin mutum ya je ya ga sunan abubuwa bidiyo ka sun wuce alisawa mutum yana kiran wanda yake cikin kabari yana ka taimaka mana abubuwa sun rikice mana kai abin dama a shirye ke fa yanzu akwai wani kabarin wani shehu da aka yi a nan gabas ɗin in ka shiga dama daga gehen masallaci aka yi shi daga cikin masallaci za a shiga kabar aka shiga sannan kuma in ka shiga hadda wata sal ta istiqbalin mutane kamar misali nan kabarin ne sannan kuma nan sai a jera wasu salon da wani wane ne da wasu fanka abubuwa malam kawai na wurin harakoki ne kawai haka ake in ka tsinkayi kabarin daga nesa sai ka ce masallaci ne to Allah ruwa mana asiri ta gada wanda shi ne asalin bautan gumkin da manzala sallasala ya ta da aliyu ya ce mushi je ka wuri kaza da wuri kaza duk wani kabarin da kaga ya kera sauran kabarruka ka shahe mu shi abinda manzala har yabar duniya yana faɗa da shi yanzu mutane sun shigo musulunci kuma suna aikata wannan aikin kuma babban abin takaicin su rika sukan waɗanda suke cewa ku bari waɗannan abubuwan su ne abin da mazalla yake kira akan ci a bari sai ga a wanda ya ce a komo akan na manzalla sai zaman to shine abin tsongama shine abin zargi to wannan shine halin da muke ciki a yau kabarruka sun zama wuraren tara kuɗi da kai hadaya da wane ne da wane ne yanzu ba kaka ake ba ka je ka ga yadda 'yan ƙauye suke haɗa abubuwan da suka samu na gona da suna za a kai wa malam wani za a kai ma shehu wani mota-mota ake wallahi akwai wani abokiya da ke sai da taya ciyayi malamin zauwa yake wajen shaidoki bashin taya randewu sai a kaka biyan bashin wannan tayar da aka saya saboda a lokacin za a haɗo mushi hadaya ya shiga cikin ƙauyuka ya kekkewaya in yi kaduwa wallahi mota ake ɗauka da sai kawai a shiga aje wannan aje wannan aje wannan kawai ku taro kuɗi ku bara kuma kuna ji a haka ima duk an ta taimaka muku ne fa a ce muku lunwashin arifi a ƙauyenku arifi in ya zo ya lunwashi ɗaya ya hiye muku alheri akan ai shekara arba'in ana ruwa nan wani mutum yake faɗin haka a wani ƙauyen bare-bare ana yin kamar ku ai babu kuma a duniya gaba ɗaya Allah ruha asiri to harakar da ya shafi kabarruka wajibi ne a yi bayanin da ya dace saboda mutane su san menene abin da yake addini ne ka duba abin da malaki ta nan ya ce wastilamul kuburi taɓa kabarruka da shahonsu wata ƙabiluha da sumbatansu ya ce allazi ya fa'alhul awamul an wanda gama garin mutane suke yi a yau ana yi ko ba yi ana yi minal mubtada'atil munkara shar'an iya daga cikin kirkirarrun abubuwa na kyama a shar'ance shari'a ta kyamace shi yambagi tajannubu fi'luhu ya cancanta a nisanci aikata irin aikata irin waɗannan abubuwa sannan kuma wayanha wayunha fa'iluhu wanda ma yake aikata haka in a hana shi a ce mushi wani ka bai wannan abu bai amfani a cikin addininka kala yake cewa fa man qasada fa man qasada salama ala mayyitin duk wanda ya nufaci yin sallama ga wani mutumin da ya mutu ai manzo Allah karantar da mu ana ma wanda suka mutu sallama ko yake cewa duk wanda ya nufaci mun sallama yake cewa min qibali wajhihi akan sai ya fuskance shi zai mishi sallama idan gadan gadan ga kabarin gaka wa idza arada du'a tahawwala yanzu an kazo yin yin addu'a yin sallama ka ka fuskance shi ka mishi sallama assalamu alaik in kai sallama ka kare sai ce wa idza arada du'a in ka so yin addu'a kuma yanzu tahawwala an mawdi'ihi sai ka karkace daga inda kake tsaye wastaqbil alqibla sai ka fuskanci alqibla kenan koda ka fuskanci kabarin wajen yin sallama to in ka tashi addu'a kuma zaka fuskanci alqibla mala yace wannan magana da aka ambata wa huwa mazhabu abi hanifata shine mazhaba ta imam abu hanifa فقال شيخ الإسلام في القائدة الجليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي ابن تيمية يكي فدا cikin littafin shi alqaidatu aljalila wannan wani bakan damin littafi ne a haraka ta abin da ya shahi kabarurruka in ka ji kakkaban da malam yayi ba karamin kakkaba bane kuma littafin na an rubuta shi shekaru 100 ruwa baya amma wallahi ka zo karanta shi a yau sai ka ga kaman yau ne aka kalla ka rubuta littafin Allah kiyaye malam ya faɗa a cikin littafin shi alqaidatul jalila fi tawassul wal wasilati yace wa madhhabul a'immatil arba'a mazhaba ta jagorori guda hudu malikin wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmada da imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad wa ghairihim da wasu suma malam yace min a'immatil islam daga cikin jagororin musulmai malamai da sunan musulunci sun tahi akan cewa annar rajula lalle mutum a idza sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo daidai kabarin manzon Allah ya mishi sallama wa arada an yad'uwa sai ya so yayi addu'a mi zai yi yad'uwa li nafsi yana so ya ba kanshi addu'a to fa innahu yastaqbilu alqiblata zaka huskanci alqibla ba zaka huskanci kabarin ba wajen yi ma kanka addu'a tunda wani ya daga cikin haramai ya ce waktalafu fi wakti salami alaihi amma fasu ma yanzu na sun yi ittifaki a kanta inda za ka makanka addu'a mi za ka yi alƙibla za ka kalla babu hira ka fuskanci kabarin manzala sallallahu alaihi wasallama to yanzu inda aka samu saɓani tsakaninsu shi ne inda malake cewa waktalafu fi wakti salami alaihi idan aka zo yi mushi sallaman sai an zo gindin kabarin nashi an fuskanta a ce assalamu alaika ya rasulallahi ko kuma wajen sallaman ma alƙiblar za a kalla dama magana addu'a wannan sun haɗu gaba ɗaya idan ka zo ka ce za ka soki wannan za ka soki waɗannan malaman gaba ɗaya ne sun yi ijima'i gaba ɗaya sun yi ittifaki akan al'ibla ake kalla a wajen yin addu'a yanzu wajen yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama kuma a nan ne aka samu saɓani faƙala faƙala salasatu sai guda uku daga cikin hudu suke cewa malikun wa shafi'i wa ahmadu imamu malik imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal sai suka ce يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه يحسكنتي wannan hujra inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki wannan dakin kenan na Aisha wa yusallimu alaihi ka huskanci dakin ka ce assalamu alayka ya rasulullah min tilqa'i wajhihi a gaban kenan kana mai fuskantar shi wannan magana imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal yanzu waye da shugaba ha abu hanifa abu hanifa shine bai shigo ba wa qala abu hanifa ta abu hanifa kuma yace a a yace la yastaqbilu al-hujrata ba za ka fuskanci wannan hujra inda kabari yake ba waqtas salami a lokacin da zaka mishi sallaman ma kama la yastaqbiluha waqtad du'a'i kamar yadda ba za ka fuskance shi ba a lokacin addu'a to wajen sallama ma ba za ka fuskance shi ba yace bittifaqihim da ittifaqin malamai wajen addu'a amma wajen akalla ai sallama kuma naka samu mai sabani shi imamu abu anifa ce hatta da sallamar ma gabas za ka kalla ka ce assalamu alayka ya rasulullahi kamar yadda da ni da kai da ke in muka yi sallama a yanzu ga manzo Allah Allah sai ya ɗoki wannan abun ya wakilta wa wasu daga cikin mala'iku sun sanar da shi cewa wani dan wani ko wacce yar wani ta yi sallama a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wannan daraja sai ka same ta in a ina kake ya ce sallu alayya duk inda kuke kuyi salati a gare ni kuyi sallama a gare ni sai abu hanifa ya ce ka'idar tana nan a haka nan don ka je gindin kabarin ba dole sai ka huskanci kabarin ba ka huskanci gabas sai ka ce assalamu alaika ya rasulullahi in kana garin kuma kai haka ne in kana can ma kai haka ne wannan magana abu hanifa kenan ko yace la yastaqbilu al-hujrata waqta as-salam kama la yastaqbiluha waqta ad-du'a bi ittifaqihim thumma fi madhhabihi qawlan malaka cewa sannan kuma imam imam imam ibn taymiya yake cewa sannan kuma a cikin mazhaba ta shi abu hanifa akwai maganganu guda biyu kila aka ce yastadbiru al-hujra ya baiwa wannan hujra ya ba kabarin baya wa kila wasu kuma daga cikin mazhabar suka ce ya ja'aluha an yasarihi ya sanya a kabarin a hagun kinshi kene ya fuskanci alƙibla mal ya ce fahaza niza'uhum fi waqti salami wannan fa jayin da suke akan lokacin sallama ne fa yace wa amma fi waqti du'a'i magana ta addu'a a lokacin addu'a falam yatanaza'u fi annahu innama yastaqbilu alqibla ba su samu rikici ba ko kuma ja'in ja akan cewa wanda zai yi addu'a kawai alqibla zai kalla lal hujrata ba kabarin zai fuskanta ba zai kalli alqibla ne to wannan tace magana Sheikhul Islam a cikin a cikin Qaidatul Jalila yanzu sai malam Albani yake cewa wa sababul khilafi al madhkuri sababin sabanin da aka ambata maka a nan baya na cewa addu'a sun yi ittifaki amma magana a fuskanci kabarin manzalla sallallahu alaihi wasallama ayi ayi sallama a gare shi malamai guda uku sun ta akan cewa za a yi abu hanifa ya ta akan ce a sallamar ma in za a yi alƙibla za a kalla malai ce sababin wannan wannan sabanin nasu innama huwa sani cewa ya kasance ne min qabli yake cewa min qabli anna min qabli anna al-hujrata al-mukarramata lamma kanat kharijatan anil masjid a lokacin da kabarin manzalla yake wajen masallaci ne a lokacin da suke wannan maganganun a lokacin da take wajen masallaci to gaskiya wasafta wannan abin na karanta gurgurdan da zan wannan iya abin gaskiya sai dai mutumin da ya gani da idan shi eh za mu karanta a yanda malai ambata ko mu wuce yawa yake cewa kenan sai mutumin a lokacin da suka yi garɗaɓa wannan saɓanin nan ƙabarin manzalla yana wajen masallaci amma daga baya bayan aiki ya tilasta fada da masallacin kuma sannan bayan sahabbai ne war suka biyo bayan su suka yi aikin da har suka sa ƙabarin cikin masallaci tun da daga cikin abin da su yan bida suke kan hujja ai ƙabarin manzan Allah ma a cikin masallaci alhali sun manci maganganun manzan Allah ga sanan masu yawa sannan kuma wanda suka sa kabarin ba cikin masallacin sun yi iya yadda za su yi su ga cewa wannan kabarin ya zama to munazil imana ya zama to a gehe yake ta yadda ba wani tsinkaya za ka iya yi ba ba katanga gare shi gajere ba kawai wuri ne wanda sai dai in ka san kabarin ne ko kuma rubutun da aka yi a lokacin za ka yi fahimtar kabari ne amma ba an yi shi wanda a rika shiga ana kaza ana kaza da sauransu irin da yan bida suke yi malikin cewa wa kana sahabatu ya kasance sahabbai yusallimuna alayhi suna sallama ga manzon sallallahu alaihi wasallama lam yakun bai kasance ba yumkinu yumkinu ahadan yana dama tana bayuwa ga ɗaya daga cikin su sahabbai an yastaqbila wajhahu sallallahu alaihi wasallam wa yastadbira alqibla a lokacin wancan su bussu da daman da za su iya fuskantar manzala kuma su baiwa alƙibla baya tana lokacin ba cikin ba cikin masallacin yake ba yace kama sara zalika mumkinan amma a yanzu abu ne mai yiwuwa yace yanzu abu ne mai yiwuwa amma wancan lokacin yace bayya ma yiwuwa mutum ya fuskanci manzon Allah ya ba alƙibla baya saboda kabarin ba a cikin masallacin yake ba kenan kora mutum ya zo kabarin manzalla in je ce assalamu alaika ya rasulullahi kenan bai ba alƙibla baya ba sai ce amma kama sara zalika mumkinan amma yanzu abin yana yiwa ka fuskanci kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba alƙibla baya yace yanzu yana yiwa yaushe malike cewa yace ba'da dukuliha bayan an shigo da kabarin fil masjidi a cikin masallaci ba da sahabati bayan sahabbai kenan zai na yiwa tun da baka ganin da malami a baya bayan halatta ka fuskanci kabari ka ba alƙibla baya to su kuma a lokacin sahabbai dama haka in bayya ma yiwa in ka fuskanci kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam to bayan ka ba alƙibla ba ce ba kenan baka ba alƙibla baya ba amma idan aka sayo shi cikin masallaci tunda an katangace wasu wurare kenan dole zaman to in ka fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ba alqibla kuma ka ba ta baya shi da wannan maliki ambata anan yake cewa kama sara zalika mumkinan ba'da dukhuliha fil masjidi yake cewa fi fil masjidi ba'da sahabati bayan sahabbai yace fal musallim minhum wanda zai yi sallama daga cikin su yace in istaqbala alqibla in ya fuskanci alqibla saratil hujra an yasarihi to kabarin manzala zai zama to a hakumin shi haka na ji to wannan bayanin sai sai ku da hukari ku haka ne ku kenan in ya fuskanci Allah kabarin manzala in ya fuskanci alqibla kenan kabari yana hakumin shi yace wa in istaqbalu alhujra in ku suka fuskanci wannan kabarin na karatil qibla an yaminihim sai zaman to kuma alqibla tana tana daman su malaka ta jihatal gharbi a bangaren yamma min khalfihim daga bayansu kenan tana yamma daga bayansu wannan shine sababin sabanin da suka samu injimal albani qala shaykhul islam fil fil jawab al bahir shaykhul islam yake fada a cikin littafin shi al jawab al bahir a safaha ta 14 yace ba'da an zakara hadha al ma'ana bayan ya ambaci wannan ma'ana sai yace wa hina idin a wannan lokacin fa fa in kanu yastaqbilunahu koda ya kasance suna fuskantar shi wa yastadbiruna al-gharba suna fuskantar al-qibla suna baiwa yamma yamma suna bata baya fa qawlul aktharina arjahu maganar wanda suka hi suka hi yawa ita yirin jayi kenan in dai zaman to za su fuskanci su za su fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu sallama amma bayan su ba al-qibla bane ba kun gane bayan su ba al-qibla bane ba ita ce maganar imamu malik imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal ko na cewa in za a aka zo za a huskanci manzala sallallahu alaihi sai a huskance shi a mushi sallama idan ya zama to bayan ku yamma ne fahimta ba ba alqibla bane yawa wannan shine magana ta farko kenan shine ce fa qaulul aktharina maganar mafi mafi yawa mafi yawa su waye su da guda uku nan yace arjahu ita tahirin jayi kenan ko yanzu in dai zaka shiga ka huskanci kabarin manzala sallallahu alaihi ka mushi sallama amma kuma bayan ka baka ba alqibla baya ba to babu laifi kenan sai a ɗauki maganar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal ya ce wa in kana in kuma ya kasance wa in kanu in kuma ya kasance kuma yastaqbiluna alqiblata suna fuskantar alqibla wa yaj'aluna alhujrata an yasarihim su sanya daki Allah kabarin manzon Allah a hagun kinsu yace to fa qawlu abi hanifa ta arjah yace to anan kuma magana ta abu hanifa ita ta hirin jayi yawa qultu mal albani yake cewa nace laƙar taraka shaihu kaga nan matsalar da shi shaihul islam ya kawo ya yi bayan amma bai tarjihi ba bimana berin jayi da cewa kaza ne ya ce in kaza ne ya zamanto za a fuskanci kabari amma ya zamanto bayan ku ba gabas bace ba to maganar masu yawa su ita ta hirin jayi abu hanifa afuwan imam ahmad ibn hanbal shafi'i imam malik amma idan ya zamanto za a fuskanci kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam amma za a fuskanci alƙibla amma kabari kuma a hagun yace to anan kuma Abu Hanifa shi gaskiya Ibn Taymiyyah ya tsaya anan Albani yace laqad taraka ash-shaykh rahimahullahu ta'ala al-mas'alata mu'allaqatan yace shaykhul Islam ya bar wannan mas'ala a rataye eh saboda bai rinjaye ba da ina ya kamata a yi ya ce falam falam falam falam yi bayyin ne rubutun bai hoto da kyau falam to yake cewa fi annahum kanu yastaqbiluna falam yubayyin kenan doke shi bayyin bai bayyana cewa ba an fi annahum cewa su kanu yastaqbiluna suna fuskantar Allah Allah suna fuskantar wannan al-hujra aw yastaqbiluna aw yastaqbiluna al-qabra kenan bai bada ba bayani akan cewa suna fuskantar gabas ko kuma suna fuskantar abin da ya shafi kabari kawai ta in ya zamanto Allah bayan su ba gabas bace ba to suna yin fuskantar ibula wanda shine suna suka fuskantar kabari idan kuma ya zama to kabarin a hagu ne sun fuskanci kabarin afwan sun fuskanci aiwa gabas amma kuma kabari a ina din su a hagu din su to kenan haka yi bar mas'ala a allaki aw yastaqbiluna al-qabra yace wa ka anna zalika yace wannan abin da malam yayi anan ibnu taymiya yace li adami wujudi riwayatin thabitatin anhum saboda rishin samun wata riwaya tabbatatta daga gare su su magabata fi zalika akan haka shi ibn taymiya kenan mal albani ya ci gaba da cewa walau walakin law furida annahum kanu yastaqbilunahu idan aka aka farlanta cewa doka cewa su sun kasance suna fuskantar shi kabarin nan yace faqad alimta annahum fi hadhihi alhala kanu yastadbiruna algharba to tabbas inda suka fuskanci kabari sun baiwa yamma baya lal qiblata ba al qibla ba ai shine magana ibnu taymiya yace in dai aka fuskanci kabarin to yamma ce a baya kenan ba a ba gabas ne al qibla kenan ba a bata baya ba yace lal qibla yace li adami li adami imkani zalika fi zamanihi saboda su a lokacin su wancan baya yiwa ma mutun yayi wani abu wanda ba wannan kin ba in ka fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace assalamu alayka ya rasulullahi to tabbas baya ka ko menene yamma ce yamma ko ba alƙibla ba ce ba kenan duka rikici yana zuwa akan ka bar alƙibla ka fuskanci wata fuska aiwa ya ce wa sabaka mala albani ke cewa ai ya riga ya gabata annal aktharina wanda suka hiyawa a cikin malamai ya ƙunura suna cewa bistiqbali wajhihi sallallahu alaihi wasallam aidan imam imam ahmad ibn hanbal da imam shafi'i da imam malik su ne al'aksari ko su ne masu yawa suna cewa a fuskanci kabarin da mazala sallallahu alaihi sallama inda salami alaihi a lokacin da za a sallama a gare shi malin cewa haza ya stalzamu istidbaran qibla to a yau kuma haka ɗin yana lazimta wa mutum dole sai ya ba alƙibla baya ya ce al'amurin labi na annahu lam yaqa fi ahli sahabati ya ce abinda mun tabbatar da cewa bai faru a lokacin sahabbai ba kenan duka abin ya faru bayan an shigo da kabarin cikin masallaci amma kayan haka musu da matsalarsu yake cewa kama salafa kamar da ai bayani ya riga ya gabata a baya ai kama salafa yani kama maza kamar da ya wuce a baya mali ya ce fahada amrun za'idun fi istiqbalil hujra yace wannan wani al'amari ne da ya zo a matsayin ƙari a bangaren da ya fuskanta ya sahe shahi fuskantar ita kabarin a karan kanshi yace wala budda lahu min dalil li isbati a ce za a fuskanci kabarin ayi addu'a a bar alqibla kamar yadda a yanzu yake yace to wannan wani al'amari ne la budda lahu min dalilin dole sai an kawo dalili li isbati saboda tabbatar da shi saboda bautan Allah ne malace fa hallahu min wujudin alamar tambaya shin akwai dalilin zalika mimma la a'rifuhu albani yake cewa ya ba ya yi tambaya kuma yace shi da yace abin da bai sani ba bai ga dalilin ba shi yasa shi ma shekul islam da ya ambato abin kawai da ya ambace abubuwa guda biyu sai ba da ya gaba sai ba masala haka na arataye malai ce wala ra'aitu albani yace kuma ban gani ba ahadan ko daya min ulama daga cikin malamai ta'arrada li hadha wanda ya kawo wannan bayanin kenan babu wani wanda ya zo ya ka bayanin da yake nuni akan cewa a babu laifi za a iya fuskantar kabari a ba ma alƙibla baya lokacin addu'a ya ce bai gawa lokacin sallama ma lokacin sallama ba tun da shi addu'a dama ba ba wannan babu saɓani ya ce bai gaba daga cikin malamai wanda haka ya ce sawa'un duk ɗaya fi hususi kabarin rasuli sallallahu alaihi sallama an fi fil ƙubulil amma ya ce maganganu da rubuce-rubuce da aka samu na malamai duk daga wancan lokacin fi hususi kabari rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebantuwar kabarin manzala bayanan da aka yi da hadisan da aka kawo babu wani hadisin da yake nuni akan wannan akan a fuskanci kabarin a ba mu alƙibla baya yace kuma an fil quburi ammatan yace ko kuma a harkar ba kabari gaba daya wanda ba na manzo Allah ba duka ba a samu wannan ba mal albani yace na'am yace eh istadalla ba'dhum wasu daga cikin masu cewa ana iya fuskantar alƙaba wannan alƙibla ba ba alƙibla baya a fuskanci kabari suka ce yace sun kafa hujja ala zalika akan haka bi hadith ibn abbas da hadith abdullahi dan abbas kale yake cewa marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bi quburil madina manzala yazo wucewa wajen kabarrukan mutanen garin madina fa aqbala alaihim bi wajhi sai manzala ya fuskanci huskan shi da ya huskantar da ita zuwa ga kabarrukan fa qala sai ce assalamu alaikum ya ahlal quburi aminci Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abuta kabarruka yaghfirullahu lana wa lakum Allah gafarta mana da mu da ku antum lana salafan ku kun gabace mu wa nahnu ala al-athar wa muna kan sawun ku to wannan shine hadisin da wasu suke kafa hujja akan ta ai gashi manzo Allah ya fuskanci kabarrukan ya musu ne ya musu adda to abu na farko da ya fuskanci kabarrukan bayan shi al-qibla ce abu na biyu mu biyo hadisin malaka ta akhrajahu tirmidhi yake cewa a tirmizi ko yake cewa biya fil muhtara sannan kuma yake cewa min daliq tabarani fi mu'jamih al kabir wa qala tirmizi hadithun hasan gharib hadisi ne hasan gharib qultu albani yace nace fi sanadihi qabus ibn abi abi abi zubyan a cikin sanadin wannan hadisi akwai wani mutum ana kira shi da suna qabus dan abi zubyan qala an-nasa'i imam an-nasa'i yake faɗa akan shi wannan qabus din ya ce ƙabusu ha laisa bil ƙawiyi ba ma mutum ba ne mai ƙarfi wanda ake amsa hadisin shi wa qala ibn hibban ibn hibban ma yake cewa radiul hifzi mutum ne mai raunannan harda harda shi raunanin zaki mana lalatacciya ce idan ka ce ashe ar-radi shine abu lalatacce yanfaridu an abihi bima la asl lahu yana kebantuwa da faɗin wasu abubuwa daga baban shi shi kabus kenan abin da kuma bayyana asali a cikin addini sannan kuma shi ba yarda da shi ba kenan ba za a yi da magana shi ba ultu albani ya ce na ce wa hada min riwayatihi an abihi wannan hadisin kuma da aka ambata maka yanzu na cewa zalla ya fuskanci da fuskar shi wasu kaburruka ya ce assalamu alaikum ya ce iya daga cikin riwayar da ya samo daga baban shi wanda kuma shi har da shi tana da rauni sannan kuma ibnu imamu nasa'i ke cewa shi ba mutum bane mai ƙarfi a rayata hali mutum ne mai rauni wanda bai iya zanwa da magana shi kadai kuma duniya gaba ɗaya ta yarda bauta wa Allah da wannan magana yanzu ko a cikin mu akwai wanda in yi magana kawai a sallalle tabbas kaulan wahidan a cewa faɗa cewa ne kawai sai dai wani kuskure irin na adam akwai wanda kuma maganar shi wanda akwai wanda shi rafin za a yi gaba ɗaya ma kawai yana daga ya faɗi magana kawai rejitin ta za a yi saboda an san mafi yawancin maganganun shi ba haka nan bane akwai wanda kuma in ya faɗi shi tawakkufi za a yi ba za a gaskanta ba ba za a karyata ba amma ka samu wani ya zo wanda ya hishi karhi sai zai kai ai kaza kaza kaza faru sai ya dace da daidai magana da wancan wani yawa sai magana wannan mutum ita ta samu ne ta samu wucewa to shi wannan qabus din yana da raunanan harda kuma bai da karhi bangaren da ya shahi kiyaye rijalul hadis da sauransu to malamai suke cewa kaga riwaya shi kenan riwaya ce wanda ba aiki za a yi da ita ba kuma yana kebantuwa sai ya faɗi wasu abubuwa ce daga baban shi kuma baban nashi ba wanda shi daga baban shi sai shi kadai shi kuma ba a da shi ba to wannan riwayar da ya ka tana tana cikin irinsu tana cikin irinsu shi ne albani yake cewa ya ce wa hada min riwayati an abihi na ka fara yi hutar jubihi ba za ka hujja da shi ba ya ce wa la'alla tahsin at-tirmizi li hadisihi hada imamu tirmizi da ya ce hadisun hasan gharib ya ce hadisi ne mai kyau ko ya ce hada innama huwa bi'tibari shawahidi abin da ya sa imamu imamu tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau ya lura da hanyoyi daban-daban wanda wannan hadisin ya zo saboda ma'ana ce wanda mun karanta da yawa daga cikin bangarori da yawa daga cikin da in ka ɗauki misali in ka mudda fa aqbala alaihim bi wajhi na magana ta assalamu alaikum ya ahlul ya ahlul qubur kaga mun karanta shi a baya yaghfirullahu lana wa lakum antum lana salaf wa nahnu ala asar wannan daga mun karanta shi to shine yake cewa anan malal albani yace yana yi wa abin da sa imamu turmus ya ce hadisi ne mai kyau saboda hanyoyin da hadisin ya zo da su daban-daban amma fa inna ma'anahu thabitun ma'anan hadisin tabbatacce ne fil ahadisi sahihati a cikin hadisai ingantattu malice wa qad ba qariban ai irin waɗannan hadisan sun gabata a kusa yake cewa zikru qismin tayyibin minha an ambaci wani kaso mai kyau daidaitacce lahiyayye tabbatacce daga cikin irin waɗannan hadisan da suke magana akan sallama ga mutane suke cikin wanda suke makwantai illa sai dai anna qawluhu magana shi dai cewa fa aqbala alaihim biwajhihi manzala ya huskance su da huskar shi to wannan gabar ita kadai munkarun abu ne wanda yake abinki me yasa litafarru bi hadha ad-da'if bihi saboda wannan mutumin raunan ne shi kaɗai yake ɓanta da wannan magana ka ba a ɗauke ta ba amma hadisin ya zo ɓangare daban-daban amma wannan magana ta fa aqbala alaihim bi wajhihi ba wanda ya zo da ita sai shi wannan kabus shi kuma malam albani yake cewa hadha li tafarru bi hadha ad-da'if bihi shi kaɗai yake ɓanta da shi haka ba za a aiki da shi ba albani yace fa idza arafta hada in ka fahimci wannan maganar da kyau faqad qala ash-shaykh ali al-qari fi mirqat al-mafatih hakika aliyu alƙari ya faru a cikin littafi da katon mafata yake cewa fihi dilalatu a cikin wannan hadisi akwai nuni akwai abin kama hujja ala annal mustahabba fi hali salami alal mayyiti abinda aka yi so mustahabbi ne an so lokacin da zaka yi sallama ga mutumin da yake macece an ya kuna wajhuhu li wajhil mayyit ya zama to huskanka da huskan shi kenan ka huskance shi wa an yastamirra kadhalika fi du'a aidan kuma ya ci gaba har a wajen yi mishi addu'a ba malici wa alaihi amalu ammatil muslimina yace akan haka shi malamin da yake magana wannan illa sheikh aliyu alqari yace ai alaihi akan wannan bayanin da nayi amalu ammatil muslimina mafi gamagarin musulmai gaba ɗaya akan haka suke sai ce khilafan lima qala ibn hajar amma sabani abinda ibn hajar ya ambata abinda ibn hajar yace yake cewa min anna sunnata indana abin da ya zo a cikin sunna a wajenmu fi halatin du'a a lokacin halin addu'a ya staƙbiru alƙibla mutum zai fuskanci alƙibla ne kama ulima kama yadda aka rige aka sani min a hadisin ukhar a cikin wasu hadisai na daban ya ce fi mutlaqin du'a a cikin addu'a kawai a saraye duk abin da yake da alaƙa da addu'a to alƙibla za a kalla inda ake kallo a yi sallah nan za a kalla a yi ta ba za a kalli inda kabarin yake ba ulutu yanzu shi wanda aliyul qari ba ya faɗi magana shi ba albani ya biyo shi daga baya yace nace wa hada listidlal yace nazarun zahirun yace wannan kawai hujja da aka yi wani abu ne da aka yi dubin shi a zahirance iz ta yanda laysa fil hadisi a cikin wannan hadisin gaba daya babu illa iqbaluhu sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi ala al-quburi babu kawai abin da yazo a cikin hadisin a yarda ma hadisin na kabus din ya tabbata albani ce ai kawai ta aka mazalla ya fuskanci huskar shi ga waɗannan wanda suke cikin makwantai ya ce assalamu alaikum huskar shi kawai amma kaga shi ana alilu ƙari mai kawo hadda magana sa adda'ahu sa hada su wane duka ya kawo tarkata ya kawo ma da ce to shi wannan hadisin da ifi ma bai aiki da shi ba ya wuce shi yake cewa amma al-iqbalu ala wujuhil mauta yace fuskantar waɗanda suka mutu ya kalle su ya fuskance su ya ce fashe'un akhar wannan wani abu ne daban kuma ya taju ila nassin akhar gaira hada yana bukatan wani dalili ba wannan dalilin ba na hadisin kabus saboda shi bai tabbata ba ya ce wa huwa mimma la a arifuhu ba na tsammanin akwai wani hadisin da ya magana kan haka yan uwa kahin mutum a ilmance ya ce ban babu ko bai gani ba ka duba nan maganganun da hadisan da ya karanta kusan matsalar gaba ɗaya ya ƙi haɗanta amma duk da haka a cikin tawadu da ƙanƙantar da kai sai ya nuna maka cewa fahuwa min ma la a arifuku ni da musani ba in kuma wanda ya ce akwai he kawo eh malai ce falhaku kare magana ta gaskiya annal hadisa cewa wannan hadisi lau sabata sanaduhu inda sanadin shi ya tabbata la kana dalilan wadihan da ya zama to dalili ne karara ala annal marra akan ta duk mutumin da yazo wucewa wajen bil qubur wajen makwantai yastaqbiluha ya huskance su da huskashi bi wajhi da fuskar shi hina salam alaiha lokacin da zai musu sallama wa du'a ilaha sannan kuma da yi musu addu'a yace kaifa ma kana al istiqbali duk yanda fuskantar da ya kasance inda hadisi ya inganta tunda in hadisin ya inganta kenan za a dauke shi haka a sake mazala yana wucewa ya wuce wajen wasu makwantai ya fuskante su ya ce assalamu alaikum inda hadisi ya inganta to yadda bai inganta ba malik cewa kaifa ma kana al-istiqbal yake cewa hasba wa hasba ma yattafiqu duna qasdi wujuhil mauta haka kuma diyan da zai zamanto an yi ittifaqi mana ya zamanto daidai ya fuskante su daidai inda suke kin liwaji liwujuhil mauta game da fuskokin su waɗanda suka mutu saboda diyan da ya fuskanta ai wani ba lalle bane kalle su duk a fuskar da su suke kallo lalle zaka zo ka zaka zo wuce misali yamma kake su kuma misali wanda makwabtan yana nan ɗinka ina suke kallo eh ba ga suke kallo ba to kai kuma daga kotun arewa ka zo wuciya kenan in ka haka ka kalle su idan haka lai bangare kafafun su ko ba ka ba to ka gani in kuma daga wancan kotun gusum kana bangaren gusum kuma ka kallo arewa kotun kawunan su ne to shine ma nan yake cewa yattafiquna duna qasdi liwujuhil mauta yace amma was-sanadu da'if yace kalli ka duba ka gani sanadin hadisin da bai da inganci kama sabaka bayanu kamar da bayani ya riga ya gabata a ilmanci da aka fala yasluhu lil istidlal bihi aslan kawai buhuta ma wannan hadisin ba hadisin kawai hujja bane me yasa saboda rubal da ake kiran shi da suna hadisi ne rusheshe yanzu misali daki da ake ayi dakin kayi magana sauran belin ba kai ba da kali ai dole sai an yi zubin wannan siminti ko sai an yi zubin wane ne an sa wasu wane ne sai ya zauna tuku ake hira a ɗora wani abu to hadisin sai ya zauna tuku za a yi maganar wata matsala to hadisin shi ya bai zauna ba mi za a gina sama shi babu shi ne maganar albani yake ya ce kama sama ka bayanu falayasu lillahi bihi aslan ya ce wala yunafi ma taqaddama sannan baya kore abin da ya gabata an imam malik game da imam malik min adami mashru'iyyat istiqbal al-hujra na rishin halaccin adami mashru'iyyati rishin shar'ancin istiqbal al-hujra fuskantar hujra mana kabari inda du'a'i al-hikayat allati ja'a fiha anna malikan anna malikan lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi akwai wata dalili wanda la'alla wani zai iya kama ka ce maka ai ga imam malik yayi kaza to na mal albatari eh in ma ka zo muna kallon ka shine ce wala yunafi ma taqaddama an al-imam malik min adad mashru'iyyati a wannan magana maganganun da aka yi ba sa korewa malik iya nan akan rashin shar'ancin fuskantar kabari a lokacin addu'a yace ba zai kore wannan abun ba al-hikayatu allati ja'a fiha akwai wata hikaya wani labari da ya zo ko ka ce tatsiniya da ta zo cewa anna malikan wa imam malik lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi lokacin da shugaba al-mansur na na daular abbasiya ya tambaye shi an istiqbali al-hujra hukuncin fuskantar kabari a lokacin addu'a amarahu bidhalika kissar da aka kawo ce ai imam malik ya umarce shi akan ya fuskanta waƙala imam malik yake ce mushi aka ce huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam ai wannan shine tsaninka ko shine tafarkinka da kai da tafarkin tafarkin mahaifinka annabi adam yace li annaha hikayatul batilatu malik kaga wannan labarin da aka bada labari ne lalatacce kai ba ma wannan ba makzubatun ala malik ƙarya ne aka ma imam malik zaka yi mamakin lafazin ƙarya a wajen malaman hadisi ba wuya duk mutumin da bai yi kunyar yi wa mazalla ƙarya ba ko kuma rawaito wata magana daga wajen wani alhali bai faɗi ba to su ko basa kunya su ce mashi ƙarya yake sai ka ji an ce fulanin laisa bi shai sai a ce wane ka wane ba kowa wani a cikin ɗaya wani ko kuma a ce maka wane magana shi in ka ɗoka kakka ajiye ta a ko'ina shi a cikin shara haka suke da kalmomi in malaman hadisi suka kace-kace da kai wallahi ko a biye ba za ka sai ba to ka duba nan cai wannan magana da aka imam malik yake cewa ƙarya ne aka ba imam malik walai salaha isnadun ma'arufun wannan magana haka kawai aka ji ana hudunta a tsakanin mutane ba a san ba daga wa zuwa wa zuwa wa zuwa imamu malik aka samu maganar nan walaysa laha isnadun ma'ruf yace summa sannan ba haka nan ma hiya khilafu thabit al-manqul anhu bi asanid al-thiqat yace kuma wannan sabanin abin da ya tabbata ne da aka amso aka ciro daga gare shi shi imamu malik bi asanid da sanadi na thiqat na mutane yardaddu wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa imamu malik wannan shi ya tabbata abin da ya tabbata na sabanin wannan magana ce ta bada umarnin a kalli kabari a yadda sai ce fi kutubi ashabi a cikin littafin almajiran shi kama zakarahu isma'ilu ibn ishaq alqali wa ghairi kamar da isma'il ibn ishaq alqali da shi da wasu daga cikin almajiran imam malik malik ya ce wa misluha kwatankwacin irin wannan wannan hikaya ma zakaru anhu aka ambata daga gare shi cewa wai imam malik annahu su'ila an tambaye shi an aqwamin game da wasu mutane yudiluna alqiyama suna tsawaita tsayuwa mustaqbili alhujra suna masu fuskantar kabari yad'una li anfusihim suna ma kansu addu'a fa ankara malikun zalika imam malik ya inkarin haka daga cikin dalilan suke nuna akan cewa ya kyamace abu baratana kenan a uku wacce magana a jingina mushi malai cewa zakara annahu min albid'i sannan kuma da aka ce mishi ai gawo suna tsaya da gindin kabari suna addu'a yace a wannan iya daga cikin bid'a wa zakara annahu min min albid'i allati lam yaf'alha wanda lam yaf'alha as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsan wanda sahabbai ba su yi ba wanda suka biyo bayan sahabbai wanda suka suke tahiya akan tafarki na kyautatawa kenan abinda suka iske sahabbai akai su ma ba su yi ba wa qala yake cewa imam malik ya ce la ya sulhu akhiru hadhihi al-umma ku fasali cewa karshen wannan al'umma ba zai nagartu ba zaman tota nagartacce yace illa ma aslaha awwala sai abin da yasa na farko suka zama mutanen kirki to shi zai samu mu zaman to mutanen kirki a yau amma in dai kowa zai bigi gaban kanshi ya rika kirkire kirkire ya ce kaza ce kaza to wallahi al'umma ba za ta kai labari wani shine karshen abin da malai ambata anan na fuskantar al'aba kabari a lokacin yin addu'a kenan mutum ya fuskanci alƙibla in zai yi addu'a ga mutumin da ya mutu malai ce mas'ala ta 122 wa idza zara qabr al-kafiri idan mutum ya ziyarci kabarin kafiri fala yusallimu alayhi kar ya mishi sallama wala yad'u lahu kar ya roƙa mishi Allah bal bari dai yubashshiruhu bil nar ya mishi albishiri mumunan albishiri ce dan wuta ne mutumin da ya bayyana karara akan kafircin ya mutu ba mutumin da yake mashkukul fihi ba in kana shakka kai tawakkufi tunda baka sani ba amma mutumin da ya tabbata ya mutu akan kafirci to wannan mutumin albishiri da bashi da gidan wuta yace kadhalika amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala haka manzo Allah ya umurni a cikin hadisin sa'd ya ce ja a arabi wani balarabin ƙauye ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wajen manzalla faƙala ya ce ya makin allah inna abi kana ya silun rahima babana mutumin kirki ne yana sare da zumunta wa kana wa kana yana kaza yana kaza yana kaza fa'aina huwa yana ina ya makin allah ƙana manzalla ce finnar yana wuta haka ne ba abin da zai tsiratar da mutum haɗin ba aiki alheri duwar abin da yake na wani aiki alheri shi wanda tsakanin shi da aiki alheri shi in dai kafiri ne to kawai lalatacce da aikin shi faka annal arabiyu kamar wannan mutumin balarabe kawai nan waje da min zalika sai ji ya ji ya wani wannan kalmar da manzon Allah ya faɗi mishi fa qala ya rasulullah sai yake cewa ya ma'aikin Allah aina abuka ina ma'aifinka yake qala manzon Allah yake cewa haisu ma mararta yace kai duk inda ka wuce da bi qabri kafirin kabarin wani kafiri fabashiru bin nari ka mushi bishara da gidan wuta ƙala fa aslama al'arabiyu ba'ad sai wannan mutumin balarabar ƙauye na sai musulunta bayan ya ji wannan bayanin fa ƙala sai kuma shi wannan balarabar ƙauye yake cewa laƙad kallafa ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban wallah manzala sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mana wani aiki mai yauni wanda aikin ya gaishe da ni ya ce kai ma mararta bi kabari kafirin illa bashartuhu bin nari aikin da aka bashi duk inda ya bi kabarin kafiri sai ya wuce albashi da gidan wuta ya ce wani abu ya bashi wahala malice akhrajahu at-tabarani kaga ke da babu zance yi mashi addu'a ko neman ma shi rahma Allah a albashiri ne ga gidan wuta fil mu'jami al-kabir wa ibn wa ibn as-sunni fi amal al-yawm wal layla wa wad-diya al-maqdisi fi al-ahadith al-mukhtara wal bazzar fi zawaidihi bi sanad sahih wa qala al-haythami wa rijaluhu rijalu sahih وقال أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكنه جعله من مسند من مسند من عبد الله بن عبد الله بن عمر من مسند عبد الله بن عمر وقال البوصيري في الزوائد إمام البوصيري يكي فدا cikin littafin shi الزوائد yake cewa isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatu sanadin shi ingantacce ne mazaje da suka rawaito hadisin mazaje ne yardaddu qultu albani yace nace lakinnahu shan sai dai hadisi hadisi ne shan wal mahfuzu hadisi abin kiyayewa shine annahu fi musnad sa'd iya cikin musnad na imam na sa'd kama bayyantuhu fi silsilati al ahadith sahihati kamar yadda nayi bayani shi a cikin silsilatu al ahadith sahiha kenan wannan hadisi ta wannan huskar dai bai sha amma ga can ta huska wadda ya tsira malaci wal hadisi shahidun min hadisi abi huraira marfu'an bi lafzi idan marantum in kuka wuce kusa wucewa bi kuburina wa kuburikum ga kabarurrukan da kabarurrukan ku min ahlil jahiliya na mutanen jahiliya fa akhbiruhum annahum min ahlin nari ku ba su labarin cewa su ɗan wuta ne rawahu ibnu ibnu al-sunni fil yawm wal layla bi bi sanadin fihi yahya ibn yaman wa huwa sayyi'ul hifzi an muhammad ibn umar malika wa lam a'rifuhu عن أبي سلمة عنه لكن الظاهر أنه أنه ابن عمر بفتح الأين وسكون الميم ذلك عمر كنا عين هيك متى فتحها ميم هيك متى سكون ثم واو سنك سا واو بعد الراء باي الراء سيكة عمر سقط من الطابع حرف الواو ya ya saraya daga cikin asalin da aka dauko hadisin harafin wawu sai sabka sai aka dauke shi kamar Umar amma asalin shi Amr ne على اتحاد مالك وهو حديث وهو حسن الحديث وما ذكرنا في هذه المسألة أبنى بك أنبتا أشكو أن المسألة هو مذهب الحنابلة مالك مذهب تيتا إمام أحمد بن حنبل أتكل للتانيش كشاف كشاف القناع yake cewa wa ghairihi min kutubihim da wasu daga cikin littafan su mazhabata Imam Ahmad ibn Hanbal ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi mas'ala ta wala yamshi baina quburil muslimina fina alai maganar tahiya a cikin makwantai da takalmi sai zaman to shine mas'ala ta gaba insha Allah me halatti ko haramci to kaga waɗannan bayan Allah haka suka suka rubuta ilimi eh amma kaga korewa da ka zo ka ce ba haka bane sai ka tai ka tar kura kayan kaya cikin tekun jahilci ka wuce amma kayan a zo a ce kaza addini ne ko ba addini ne ka duba ganda ke sha kuma wanda ka duba yana yi hallo yana bai daga cikin wasu littawai kamar bayanin da ya ba iya abin da ya kamata ya faɗi maka bane Allah musu rahama Allah shirya da makarantar da ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah